بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu to insha Allah za mu dora akan darasin da muka fara satin da ya wuce waɗansu ayoyi da muka ware a cikin suratu ibrahim wadda muka ce za mu yi magana a kansu da saƙon da suke ɗauke da shi game da ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da bayi su so wadda sati na gaba insha Allah sai mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani waɗannan ayoyi mun fara bayani daga faɗin Allah maɗaukakin sarki alamtar ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mai karatu ko mai sauraro cewa baka ga baka yi dubi ma'ana baka ga waɗanda suka canza ni'imar da Allah ya musu ni'imomin da Allah ya musu ta hanyar kafirce ma Allah ba wa ahallu qaumahum daral bawar suka jefa mutanensu gidan halaka jahannama yaslaunaha Allah ya ce jahannama ce za su shige ta Allah ya tsare mu wa bi'sal qarar Allah ya ce ya munana wannan matabbata ko wajen zama mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ma bawa shine ni'ima na addini ni'ima na imani kamar yadda muka ambata satin da ya wuce yanzu za mu sauka har kan waɗannan ni'imomi na rayuwar duniya da yau galibin mutane suke tutiya da su suke ɗauka cewa waɗannan su ne ni'imomi mafi girman ni'ima da Allah zai ma bawa shine ni'imar imani ni'ima na addini ni'imar aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine mafi kololon dace a rayuwa ko godiya za ka yi ma Allah akan ni'ima to godiyan bai kamata kai godiyan da za ka yi ma Allah akan ni'imar musulunci Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum sai ya ce wa atamamtu alaikum ni'imati Allah ya ce wa na cika muku ni'imomi na wannan ni'imomi shine lokacin da Allah ya cika wannan addini alqur'ani ya zam cikakke wannan shari'a ta zam cikakkiya Allah ya ce to na cika muku dukkan ni'imomi da dangin ni'imomi Allah ya ce da zan muku idan aka samu cikan addini an samu cikan komai saboda aka ka dinga ɗauka wannan shine ni'ima mafi girma da Allah ke ma bawa a rayuwar duniya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib Allah yana ba da duniya ma wadda yake so da wadda bai so in dai rayuwar duniya ne dukiya ne mulki ne ‘ya'ya ne lafiya ne kowace irin ni'ima ta rayuwar duniya Allah ya ce yana ba da ita ma wadda yake so da wadda bai so sai ce wala yu'ti dina illa liman ahabba amma bayi ba da addini sai ma wadda yake so a wata riwaya wala yu'til imana Allah bayi ba da imani illa liman ahabba sai ga wadda Allah ke kaunarsa annabi sai ya ce fa man a'tahu Allahu dina duk wadda Allah ya bashi addini fa qad ahabbahu hakika Allah ya nuna mai soyayya da kauna amma duk abin da zaka samu a rayuwar duniya zaka samu wannan abun in kana da shi mai zagin Allah ma Allah ya bashi mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma an bashi domin wannan abun bashi da kima amma imani addini to Allah bayi ba da shi sai ga wadda yake son sa annabi ya ce duk wadda Allah ya bashi addini Allah ya nuna mishi kauna shi yasa duk yadda kaga duk yadda kaga kankantan alakar bawa da addini to akwai sauran zare da bai yanke bane tsakanin shi da Allah yana daga cikin mafi tsadar abin da Allah zai bawa bawa to Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garin Makka ya tashe shi ya annabtar da shi ya manzantar da shi jinsin su ne nasu ne dan garin su ne jinin su ne kaga ba abin da Allah bai musu Allah ce baddalu ni'imatallahi kufran sai suka musanya wannan ni'ima da Allah ya musu da kafirci suka yaƙe shi suka yaƙi musuluncin suka kore shi a cikin garin suka yi fada da shi akan imani Allah ya ce wa ahallu qaumahum daral bawar to duk wanda suka ja Allah ce sun ja shi wuta ne duk wanda suka ja cikin mutanensu Allah ya ce to sun zuba su a wuta ne waje alulillahi an dadan Allah ya ce sun sanya ma Allah kishiyoyi la haula wala quwwata illa billah wato jama'a ka ga maganar tarayya ma Allah kar ka taba tsammanin karamar magana ce wato inda za a ce meye musulunci sai ka ce tauhidi ka gama wato wannan magana wato shi Allah a kowane lokaci alaƙarka da shi kawai ya ga kana allantar da shi shi ne Allah daga lokacin da ya ga kana ma wani kallon Allah ko kana ma wani kallon abin bauta to kun raba gari da shi kenan har abada sai ran da ka dawo kan wannan wato wauta ne wauta ne za ka ga yadda mutanenmu suke Allah ya buɗi zukatanmu laifi ya kasu kashi biyu akwai laifi da ko mutuwa mutum ya yana aikata laifin yana ƙarƙashin mashi'ar Allah ne zai iya tashi ranar alkiyama a cikin laifin Allah ya ce na yafi mata shi ka tafi laifi na biyu shine shirka fir Allah ya ce zai yafi ba yanzu don Allah in karatu ne wanne ya fi afi karkatar da mutane kai ba wannan da Allah baya afuwan ba laifuffukan nan guda biyu ne akwai laifin da ko mutuwa mutum ya yi yana yi bai tuba ba zai iya tashi a gaban Allah Allah ya ce mishi wani tashi ka tafi abunka na yafe ka akwai laifin da fir Allah ya ce ba zai yafe ba ba zai yafe ba ba zai yafe ba yanzu wannan ba a nan rigima take ba wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah yace yadda al'amarin yake duk wanda yayi tarayya ma Allah Allah ya ce Allah ya haramta mishi aljanna shi fa ba wai ba zai shiga aljanna ba ne haramun ne ya shiga aljanna ba wai ba da a sa shi aljanna ba ne haramun ne Allah ya haramta ma kansa ya sa wadda ya mai tarayya a cikin aljanna matukar ya mutu a kai jama'a mun fahimta wannan ita ce matsalar kuma ita ce babban kalubale abinda Allah ke so ya kalli bayansa ya ga bayin sun yadda shi ne Allah to ta yaya za ka tabbatar ma Allah shi ne Allah ya ga shi kaɗai kake kaɗaita da bauta wannan position na allantaka na bauta nashi ne shi kaɗansa ya ƙi yadda su haɗu da wani nashi ne shi kaɗansa idan ka kiyaye wannan hakkin to insha Allahu duk abin da ka lakato zai iya rangwanta maka amma in ka taɓa wannan haƙƙin wallahi ba rangwame tsakaninka da Allah jama'a muna fahimta duk wanda yayi shirka ma Allah faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta mai shiga aljanna wannan shirkan fa shine Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la in asharakta Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la in asharakta inda za ka yi shirka to kai ka duba matsayin manzon Allah Allah ai ya san manzon Allah ba zai yi shirka ba wato a nuna maka idan akwai wadda zai yi a ragar mishi to manzon Allah ne ai wannan al'ada ne har na mutane idan mutum zai maka magiya ko togaciya sai ya toge da abin da ya fi tsada a gunsa haka ne ko sai mutum ya ce ko ubana ne haka ne ko sai ya faɗi wata magana saboda ya nuna maka ubansan shi fi daraja a gunsa to da Allah ya ce ko manzon Allah ne ya yi ai ya nuna ma manzon Allah shi ne kankat a cikin bayi jama'a mun fahimta to idan har akwai wani wadda in ya yi shirka za a rangwanta ma shirkarsa manzon Allah ne tare da Allah ya san manzon Allah ba zai yi ba amma kai mai sauraro a gaya maka tunda shi ne mafi daraja a wajen Allah to Allah ya ce ko shi ya yi ba zai bari ba to ina kai farar hula ka duba dukkan manzannin da Allah ya jero suratul an'am ne ko suratul ma'ida ne Allah sai ya ce walau ashraku Allah ya ce duka inda za su yi shirka ma Allah manzanni ne na Allah Allah ya ce lahabita anhum ma kanu ya amalun Allah ya ce da duk abin da suke yi Allah ya ce da ya ɓaci wato ka duba girman matsalar to ya da'a ya zo a ce wannan maganar wannan maganan a kau da kai a kanta yana da kyau ka kalli yadda Allah ya yi magana akan mai tarayya shi ne kaɗai shi ne kaɗai man sagiru Allah ya ce ko babanka da mamanka ne karka bi su wato ka duba matsayin uba da uwa a musulunci idan Allah ya yi magana a kan hakkinsa yana biyo da magana na biyu sai ce ka kula da babanka da mamanka idan ya ce kar a mun shirka sai ce kar a saba wa uwa da uba in ya ce a kaɗaita ni da bauta sai ya ce a bi uwa da uba amma ya ce a kan uwa da uba wa in jahadaka ala an tushirika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan hakkin iyaye da kyautata musu amma sai ya toge ya ce wa in jahadaka ala an tushirika bi Allah ya ce idan suka nemi su tursasa maka akan kai tarayya da ni kai shirka ma laisa laka bihi ilmun kuma babu dalili akan hakan fala tuti'huma babanka da mamanka ne Allah ce karka bi su malam ka dubi yadda alkur'ani da sunna suka ɗauki matsayin iyaye wani ya zo zai tafi yaƙi don ɗaga kalmar la ilaha illallah annabi ya ce mishi babanka da mamanka suna nan ya ce e ya ce yaya ka bar su ya ce a damuwa ya ce bar yaƙin je ka kula da su ka duba matsayin iyaye amma da aka zo kan maganan shirka Allah ya ce karka bi su a wani ku ya ce wa in jahadaka litushirika bi ma laysa laka bihi ilmun in suka nemi su tursasa ka akan kai shirka da ni abinda baka da ilimi akai fala tuti'huma Allah ya ce karka bi su wato ka duba duk wani darajar mai daraja idan aka zo maganin shirka Allah sai ce ka yi tawaye me yasa saboda bigire ne bigire ne da Allah bayi rangwame a kansa ga wadda ya mutu yana yi shine ya tambayi mu'az yace a tadari ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallah yace haqqullahi alal ibad an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a shine su kadaita Allah da bauta kar su yi tarayya ma Allah da komai a hakkokin Allah wannan shine lamba daya da Allah ya dora wa bawa ashe kenan kowane musulmi wato bangare na hakkokin Allah kadaita Allah da bauta shi ya kamata a ce ya fi muhimmanci a gunsa kuma ka dubi duk manzannin Allah duk wadda Allah ya aiku yakan ce mishi maganan farko maganan a kadaita ne da bauta walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu tagut Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul mun aika cikin kowace al'umma kamar wani ne ya ce Allah in ka aikan me wani aike kake aike da shi sai ce ani ibudullah ku kadaita Allah da bauta wacce ta nibu tsagut ku nisanci duk wani abu da ake bauta mishi koma bayan Allah wato wannan bangaren Allah baya sassauci a kai saboda ka duk wani musulmi abu na farko da ya kamata ya sani ya fahimta shine hakkin ubangijinsa hakkin ubangijinsa shine tauhidi kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta kadaita shi a cikin uluhiyarsa kadaita shi cikin rububiyarsa kadaita shi cikin al'asma'u wa sifat to sai yace waja'alu lillahi andadan sun sanya ma Allah kishiyoyi kaji abin da ya bata duk tafiyar tasu lidillu an sabilihi don su batar daga hanyarsa kul Allah ya ce tamatta'u ku ji daɗinku ku samu abin da kuke so ku samu fa inna masirakum ila nar amma makoman ku wuta yawwa kaga rayuwa ba ta yi ba duk rigimar da kaji ana yi a Najeriya nan ran da ka shiga kabari zaka gane rigimar Najeriya wasa ne wallahi duk rigimar da ake yi saboda haka wannan shine ita kuma rayuwar duniya duk yadda ta kai maka ba za ka wuce shekara 120 ba in ka kai ma ba a daɗin rai ba lahira kuma har abada ne malam ka kalli wannan magana lahira har abada ne ba shekara dubu ba ne ba shekara miliyan ɗaya ba ne ba tiriliyan ba ne har abada ne har abada ne saboda ka wurare da yawa a cikin alkur'ani sai ka ji Allah yana kulta mata bi kufrika qalilan sai ce innaka min asabin nar ka ji dadin ka ba dai rayuwar duniya bane Allah ya ce amma dai makoma wuta wani ku sai ya ce numati'uhum qalilan thumma natarruhum ila azabin galiz Allah ya ce zamu jiyar da su dadi a rayuwar duniya to wani dukkan harkan tarayya ma Allah tsafe-tsafen nan da duk waɗannan abubuwan wallahi don bukatarsa ne ta rayuwar duniya wata saboda wani bukatanta ne na rayuwar duniya a kafirce ma Allah a yi shirka ma Allah yanzu bokaye har a facebook ga sunan kaca-kaca mutum zai fito ya sa kansa kyamara boka ne boka ne yana tallan bokanci kiri da kiri haka ne to kaga lokaci ne mai hadari da ya kamata kowa ya fahimci addininsa kowa ya fahimci addininsa idan ka kuskure wannan in ka kuskure wannan duk daɗin da ka ji a rayuwar duniya duk yadda abubuwa suka daidaita ba su daidaita ba in lahira da kabari bai daidaita ba ba su daidaita ba Allah sai ya ce kulli ibadiyar lazina amanu Allah ya ce to ka faɗa ma bayina waɗanda suka yi imani yuqimu salata su tsaye da sallah kaga yanzu mafi girma mafi girman ni'ima da Allah ya bawa bayi shine imani da addini aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu kuma sai aka dawo kan ni'ima ta gaba shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi a duk abinda za a ce ibada ne ibada ne bangaren ibada to sallah kuma ita ce lamba na daya annabi ya ce as-salatu imaduddin Allah ce kulli ibadiyal ladina amanu ka faɗa ma bayina waɗanda suka yi imani yuqimus salata su tsayi da sallah wa yunfiqu su ciyar su taimaka da dukiyar su mimma razaqnahum daga abinda muka azurta shi muka azurta su da shi sirran wa alaniya a sirrance da kuma a bayyane min qabli an ya'tiya yawmun la min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala kira kafin wani ini ta zakke musu wadda a wannan inin labai'un ba saye da sayarwa wala khilal kuma babu abokantaka babu soyayya babu inda za ka sayi aikin alkhairi ai a duniya ne za ka je ka sayi fili kai masallaci a duniya ne za ka je ka sayi fili kai makaranta a duniya ne za ka je ka sayi abin da za ka saya don kai aikin alkhairi can Allah ya ce ba saye ba sayarwa wala khilal kuma babu soyayya babu abokantaka ba wani kaninka da zai iya baka kyautan mustahabbi daya ba wanda zai baka kyautan aikinsa na alkhairi la mahaifi wala mahaifiya Allah ya ce to ku tsaya ku tsayi da sallah ku yi ayyukan alkhairi ku ciyar ku taimaka kafin lokaci ya kure don in lokacin ya kure Allah ya ce fa to babu kuma hanyar da za a yi waɗannan ayyuka Allah ya samu dace to sai Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار to Allah sai ya fara lissafo waɗannan ni'imomi da ayoyi da ya ni'imtar da su akan bayi domin su tsinkaya Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda Allah yace Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai wa anzala minas sama'i ma'an kuma Allah shi ke saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarat da wannan ruwa Allah ke fitar da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa rizqan lakum Allah ce don ya zama arziki ya zama abinci gare ku jama'a mun fahimta Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shi ya halicci samai da ƙasa ba a taba ja in ja da wani akan shi ya halicci sama ko shi ya shimfiɗa ƙasa wannan ya isa ya nuna Allah da ya ce shi ya halitta shi ya halicci kayansa wa an zalamina sama ima'an sannan Allah shi ne yake saukar da ruwa daga sama fa'akar da bihi mina samarati rizqan lakum Allah ya ce da wannan ruwan Allah ke tsirar muku da dukkan dangin ‘ya'yan itatuwa da za ku ci a matsayin abinci a matsayin arziki da za ku rayu da shi to ka tsaya da kalli wannan mun yi bayani a baya cewa duk lokacin da Allah ya zo ya nuna maka shi Allah ne to sai ya nuna maka abin da ya maka wadda wani bai isa ya maka shi Allah shi ke saukar da ruwan sama idan ruwan saman ya sauka shi ke tsaga ƙasa abinda kuka shuka na abincinku ya fito daga cikin ƙasa akwai wadda zai iya yin wannan wa bayi in ba Allah ba a wani waje Allah yake cewa falyanzuril insanu ila ta'ami فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Allah ya ce falyanzuril insani ila ta'amihi Allah ya ce dan adam ya zauna ya dubi abincinsa abinci da muke ci Allah ya ce kowa ya zauna ya yi nazari kan abincin da yake ci yaya abincin yake samu anna sababna alma'a sabba Allah ya ce mu muke saukar da ruwa mu zubo da shi daga sama zubarwa thumma shaqaqna al-arda shaqqa Allah ce kuma mu muke tsaga ƙasa Allah ce irin da aka shuka ya fito la hawla wala quwwata illa billah idan aka jefa iri aka bisne shi wani har sai ya take inda ya shuka amma bai hana irin ya fito duka inda irin zai fito Allah ya ce robert wa ambatat sai ya kumbura wajen sai ya tsaki Allah ya ce abincinku sai ya fito wannan ruwa da Allah ke zubarwa da wannan ƙasa da take tsagewa take fashewa abinci ya fito daga cikin ƙasa wani inji ne yake tsaga wannan ƙasar fa'ambata na fiya habba Allah ce to sai mu tsirar muku da kowane nau'in kwaya tsaba na abincin da ake ci wa inaban wa ƙabban Allah ce za mu fitar da inabi mu fitar kuma da ce ku idan kuka shuka ku huɗe ku yi feshi ku yi noma su kuma dabbobi tun da ba su da wannan daman sai Allah ya fito musu da nasu bayan sun sa taki ba sai ya fito musu da nasu ya yi kyau su bayan sun sa bayan sun yi feshi ba bayan sun yi noma ba wa zaitunan wa nakalan Allah ya ce in tsirar muku da zaitun za a ci a yi magani a yi bukatu masu yawa da shi wa nakalan da dabino wa zaitunan wa nakalan wa hada'iga gulban Allah ce da kuma gonaki manya wadda suke dauke da nau'ukan itatuwa daban-daban wa faki hatan wa abba Allah ce da kuma 'ya'yan itatuwa na marmari Allah ce kuma da ganyayyaki mata allakun wali al'amiku Allah ce duk mun yi haka saboda jin daɗinku da dabbobinku to duk abin da Allah ya yin nan shi abin da Allah ke bukata kawai ka gano shi gagara ba ta ka gano shi ya cancanta ya zama Allahnka ka gano shi ya cancanta ka kaɗaita shi da bauta to duk abin da yin sai ya ce ka je ka ci kyauta wajen yin abun shine aya ce ka fahimci girmansa kaɗaitakarsa yanzu akwai wadda ya isa ya samar da waɗannan abubuwan babu shi ya samar to ka san shi kadai ke da iko akan gonarka shi kadai ke da iko akan abincin da kake ci a wata sura yace afara aitum ma taharufun أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Allah yace afara'aitum ma taharufun Allah yace ku bar labari abinda kuke nomawa Allah yace ku bar labarin sa a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah yace ku kuke tsirar da shi ko ni nake tsirar da shi kasan duk abinda za a ma amfanin gona dole ka jira sai ya tsiro الله أكبر
dole ka jira sai ya tsiro ba ka da abun da ka isa ka sa dole ya tsiro
أبو
Allah ce a antum ta zira'unahu am na hannu zari'un Allah ce ku kuke tsirar da shi Allah ce kuma muke tsirar da shi launa sha'u Allah ce inda mun ga dama ja'alnahu hutaman sai mu sanya shi ya zama karmami ya lalace yana tsirowa Allah ce sai ya lalace abinsa ai wannan labarin man- ai ai manoma sun san shi duk abin da ake bukatan kayin kayin kuma ya zo ya lalace sai a ce ai ya ɗauko ruwa ne ya kasa to a kodai isai jawo ruwan ne in yi ruwan ya kasa ba haidai kai haƙuri ba Allah ce to inda mun ga dama abincin ba zai samu ba sai ya tsiro Allah ce sai ya lalace الله أكبر to in wannan hanyar da kake samun abincin ya toshe Allah ce kai nazari kuma ta ina zaka samu abinci Mm.
eh kuma inda zaka gane Allah kaɗai yake yi أمم.
sai ka samu ƙauyuka dubban shekarun nan suna noma suna cin abinci عليكم.
akwai wadda shi da idonsa ko kansila bai taba gani ba balle wani abu da ke alaka da gwamnati Allah.
to tun da suna noma kuma suna samun abinci ya nuna maka wallahi Allah ne kadai a harkar noman nan سكاني سكاني
domin inda a gwamnati ne inda gwamnati ne to ba za a samu a kauye ba wani abun ma sai ka je Abuja A haka ne mana yanzu ko kai da kake cikin gari ai wani abun sai sai- sai- sai dai a Abuja to amma yana kauyen سكاني yana ƙauyen wani ƙauyen su tarakta ma ba ta taɓa shiga ba amma suna noman su kuma suna samun abincinsa ya je ya ajiye a rungunsa yana cirewa yana ci kuma har wata shekara jama'a mun fahimta أمم.
to Allah kaɗai ya kaɗaita da wannan to dukkan irin waɗannan misalsalu Allah na ba da su ne don ka gane shi kaɗai ne ubangijinka shi kaɗai ya cancanta ka kaɗaita shi da bauta Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an Allah shi ke saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka sannan Allah shi ke hore muku jiragen ruwa litajriya fil bahri bi amrihi domin ya gudana a cikin teku da izininsa jiragen ruwa Allah ya ce yana daga cikin ayoyi na Allah da ke nuna maka Allah Allah ne Allah ya ce jiragen ruwa da suke gudana a cikin jirgin ruwa wa sakkara lakumul fulka Allah shine ya hore muku jiragen ruwa litajriya fil bahri don ya gudana a cikin teku ko ku gudana a cikin teku bi amrihi bi ma- bi amrihi bi ma'ana bi iznihi da izinin Allah نعم
a wani gu yake cewa wa min ayatihil jawari ومن fil bahri kal a'lam آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah da ke nuna Allah Allah ne aljawari fil bahr Allah ya ce jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku jawar jam'i ne na jariya Mm.
inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil لما jariya طغى الماء حملناكم في الجارية Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah da ke nuna Allah Allah ne shi kadai ne abin bauta aljawari fil bahr jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku kal a alam Allah ce kai ka ce duwatsu sai a ce maka akwai jirgi daya da zai iya lodi na wata shida wani in an zo sauke kayan a yi wata shida ana sauke kayan kuma a cikin teku zai yi tafiya akwai aya ko ba aya Akwai aya.
to in kana so ka gane girman ayar saboda karkace ai su wane ne suka kera Mm.
sai Allah ya ce in ya sha Allah ya ce in na ga dama yuskinin riha sai na tsaye da iska ina duk technology kan ba shi yake kada iskan ba Mm.
in ka ga yunkurin Allah ce da iska in jirgin sama ne injin zai kada kafin ya tashi Allah ce in ya sha in Allah ya so yuskinin riha sai ya tsaye da iska cak fayyazlalna rawaki da ala zahari jirgin sai ya tsaya sandare a ba a kan ruwa ba zai yi gaba ba ba zai yi baya ba ba kuma wanda ya isa ya fito ya yi iyo ya haini Mm.
inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur Allah ya ce akwai aya ga duk wani mai hakuri mai godiya ma Allah akan ni'imomin Allah to gudanarsa a cikin jirgin ruwa Allah ya ce wannan aya ne daga cikin ayoyin Allah abun da ke cikin jirgin inda za a sauke a jefa a ruwan shi sai ya nitse Mm.
amma yana kan jirgin amma jirgin ba zai nitse ba Allah ya ce wa sakkara lakumul anhar Allah kuma shine ya hore muku in ya ku sakkara lakumul anhar Allah kuma shi ya hore muku kogi kogi ba an yi maganar teku ba ai ruwan kashi biyu ne akwai teku akwai kogi su ne wurare za ka jala cewa layisawi baharani ko haza azbun furatun sa'ibun sharabuhu wa haza milhun ujaj shi kogi za a ɗiba a sha a yi bukata teku kuma ko a tafin hannu ka ɗebo baka isa ka sha Allah shi hore muku kogi kogi kogi kogi daga wannan garin ya kulla ya fada wancan garin daga wancan garin ya fada wancan garin daga wancan garin ya fada wancan garin idan teku ne daga wannan kasan ya kulla wancan kasan duk kasar da kuma tekun ya rabe ta to arziki ya rabe ta idan kogi ne ya ratsa ta gari to arziki ya ratsa gari za ka samu masunta wadda iya sana'ar su kenan mutum zai fita ya kama kifi ya je ya sayar iya sana'ar kenan to in ya sai da kifayen raba kudin suke yi da Allah Na.
kaga ai ni'ima ce ta Allah Mm.
a ɗebi ruwan a sha a zo bakin ruwan a yi lambu a yi duk abin da za a yi Allah ce to abin da nake so ku gane ni ne kadai mai iko akan haka Mm.
wasakkara lakum shamsa wal qamara da'ibaini ya hore muku rana da wata tutur su biyun nan tutur su biyun nan yadda kaga rana zai fito ya fadi haka annabi adam alaihi salatu wassalam ya ga rana zai fito ya fadi Allahu Akbar.
ba wani duk shekarunsa da ya isa ya ce bari ya baka tarihin rana da wata haka suke haka bayi suke amfani wannan rana da muke amfani da shi a koda yaushe kabar bangaren kiwon lafiya bangaren kawai ababen gudanarwar rayuwa inda za a kawo makowa bil zai iya biya idan rana ya tafi wata ya shigo da'ibaini tutur dukansu biyu da'ibaini bai ma'ana da'imaini huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila Allah shine ya sanya rana ya zama mai bada haske yanzu gashi nan duka sola ne duk an makale a ciki ayi wancan ayi wancan ayi wancan to Allah kadai ya san kuma abinda za a ci gaba da tatsa na alkhairi da rayuwa a cikin hasken rana daga nan kuma har illa masha Allah ya ba da wata lita'alamu adadin sini na wal hisab Allah ce domin kusan shekaru da kuma lissafi da su ake bugawa a gane yau shekara nawa abu kaza ya faru saura shekara nawa a yi abu kaza da a yi abu kaza banda Allah babu mai iko a kai wasakkara lakumul laila wan nahar Allah kuma shine ya hore muku dare da wuni ga sunan tutur suma dare yazo wuni ya shigo dare yazo wuni ya shigo kowane ɗaya daga cikinsu akwai abin da yake zuwa da shi wadda waninsa ba zai iya zuwa da shi shi yasa idan ya zo a karatunmu da zamu shiga ci gaban tafsirinmu za ka ji surorin da zamu yi wani gu sallah ce wal fajr ketuwan alfijir wani gu sai ce wal laili idza yaghsha dare wani gu sai ce wa shamsi wa duhaha wani gun sai ya ce wa duha hantsi duk akwai sirri a cikinsu wannan hantsi inda za a jaye shi to da duk bayi sun yi collapse a ce babu wannan hantsi da zai haska to da da mu da amfaninmu duka ba wanda zai muru jama'a muna fahimta a wata sura Allah ce kul afara'aytum in ja'ala Allahu قل alaykum
أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah ya ce kula a ra'aitun in ji alallahu alaikumun laila sarmadan ila yawmil qiyamati Allah ya ce ku bani labari inda Allah zai sanya muku dare tutur a yi ta tazarcen dare ila yawmil qiyamati har ranar alkiyama man ilahun gairun lahi a tikun binaha Allah ya ce wane ne kuma bayan Allah zai iya zuwa muku da wuni mun tashi a karatu dare an yi awa biyar shida goma dare an yi awa arba'in da takwas dare an ɗau lokacin da ya kai wata dare shekara shekara goma dare Allah ce man ilahun gairun lahiya tikun binaha haka ne?
Bidiya.
Bid- bidiya Allah ce wane ne koma bayan Allah ya a tikun bidiya wadda zai zo muku da hasken muni afara tu busirun Allah ce to ba ku ganin abin da nake muku ne قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا يوم القيامة الله يتي كبر لاباري إن دا الله زي مكو تزرچا وني har ranar القيامة an yi wuni rana ba ta faɗi ba kimanin wata guda wuni shekara guda wuni shekara goma wuni man ilahun gairun lahi ya atikun bilailin taskununa fihi Allah ya ce ku gaya mu waye koma bayan Allah za ku je gun shi ya zo muku da dare wanda za ku dinga samun hutu a cikinsa wa min rahmati Allah ya ce yana daga cikin rahamar Allah ja'ala lakumul layla wan nahar Allah sai ya hada muku dare da wuni litaskunu fi idan dare yayi ku samu natsuwa da hutu a cikinsa walitabtagu min fadlihi in gari ya waye Allah ya ce ku tafi ku je ku nema daga falalan Allah wala Allah kun tashkurun Allah ce don ku mun godiya wato ka dubi duk abin da zamu ambatan nan zaka samu Allah kadai yake banta da waɗannan abubuwa to fa iya abin da yake bukata a gunka shine tunda ka yarda waɗannan ababa shi kadai ne yake yin su bai yi tarayya da wani ba a kansu to ya zam shi kadai ne Ubangijinka. Karka ce, E, Allah shi ne Ubangijina, amma a aikace akwai wani da ka riƙe shi ma a matsayin Ubangiji kuma bayan Allah. Ya zama dukkan nau'in bauta ka juyar da shi zuwa ga Allah. Tawakkalinka zuwa ga Allah, roƙonka zuwa ga Allah. kasan da yawa yan bidiyar can to ai roko kai ma ai kana kiran yan sanda kai ma ai kana kaza wato duk lokacin da ya sai a kawo irin wannan haukan yanzu cewa ka roki Allah Allah shine in zaka roka ka roki Allah ana maganan kiran yan sanda yanzu kai a hadisin kai ka fahimci haka hauka ja eh wana to wai a hakan duka fa wannan ana kawo rikitar da mutane ne wallahi don a ba da damar roƙon waɗansu waliye ko shehine annabi sallallahu alaihi wasallam ran da Allah ya umurce shi ya yi kira a bayyane kuma ya fara da danginsa mafiya kusanci shine wa anzir ashiratakal aqrabin وأنذر عشيرتك الأقربين yace mishi ka gargadi yan uwanka mafiya kusanci gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam a bainar jama'a ya tsaya ya fara kiran dangi dangi family family nashi sai ya kira banu wani yace ku ji tsoron Allah ku kadaita Allah da bauta ba zan iya muku komai a wajen Allah ba matukar ba ku yi imani ya kira wani ya kira wani sai ya ce ya fatima binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fatima ‘yar muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce salini min malima shi'iti ya ce ki tambaye ni daga dukiyata duk abun da kike so sai na baki fa inni la inni salini min mali ma shi iti la uguni anki min Allah shay'a yace amma ki imani ki aiki mai kyau dan ba zan iya wadatar miki da komai abun Allah ba jama'a kun fahimci annabi ya hada abubuwan biyu duka anan ya Fatima binta Muhammad yace ya ke Fatima yar annabi Muhammadu salini min mali ma shi iti ki roke ni daga dukiya na duk abun da kuke so ashe kenan duk abun da mutum ke da shi zai iya bayarwa za a iya roƙonsa ko can da aka ce Allah kaɗai ake roƙo irin wannan roƙon ake magana? aika shi ya ce mata salini min mali mashiti fatima tambaye ni daga dukiyata duk abin da kike so so don ka ce an rama kaban karon mota gobe ina so in je ka zace a kai ma aika roƙi wani Allah haka ake yi a to an yana da motar zai iya bayarwa ana maganan ka roƙi wani abun da hakki ne na Allah kuma ba zai iya baka ba in ba Allah ba akwai wadda ya isa ya gafarta maka laifinka bayan Allah babu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah banda Allah ba mai gafarta إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون to da aka dawo bangaren abun da yake keɓance ga Allah wuta da aljanna sai ya ce kuma la'uguni an kaminallahi shai'a ba zan iya ma komai ba zan iya wadatar maka da komai abin Allah ba kaga ya faɗi abin da za a roƙe shi ya faɗi abin da ba zai iya ma komai a kai ba tun da hakki ne na Allah jama'a mun fahimta kaga abu biyu annabi ya haɗa roƙe ni abin da nake da shi in bayar abu kaza kuma ba zan iya maka ba haka ne Allah ya samu dace Amin.
Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu Allah ya baku daga dukkan abin da kuka roke shi duk abin da rayuwar bayi take bukata Allah ya basu idan ka duba ni'imomin da Allah ya baka da zaka iya kididdige abin da kai zaka iya kididdigewa kai ta rubutawa da kanka ji gani kaza ka rubuta zaka ga a cikin kashi biyar kashi hudu baka roki Allah ba mai baka Gaskiya ne.
to akwai ni'imar da ya baka akwai kuma ni'imar da yake banci wasu da shi su kuma domin a yi tarayya da shi annabi ya ce daga cikin bayin Allah akwai wadda Allah yake bance su da wata ni'ima don amfanin bayi baki ɗaya idan shugaba ne sai a bashi mulki to wannan mulki da aka bashi don maslahar waɗanda yake mulka ne wani sai a bashi ilimi don amfanar waɗanda yake tare da su in dukiya ne sai a bashi saboda ya amfanar ba yanzu Allah yake cewa wa yunfiqu su ciyar ba to haka ubangiji yake kamar ka dubi duk abin da rayuwar bayi take bukata Allah ya musu Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inda kun ce za inda za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku Allah ce ba za su kididdige wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha Allah ya ce inda za ku kididdige ku lissafi ni'imomin Allah a kanku Allah ya ce ba za su lissafi ba innal insana lazalumun kafa Allah ya ce amma dan adam yana da yawan zalunci da butulci ma Allah ya samu dace to waɗannan shine ƙarshen waɗannan ayoyi muna roƙon Allah ya karɓa mana Allah ya ƙara mana rayuwar mu albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu